الحمد لله الكريم المنان ذي العطاء والإحسان خلق الخلق ليعبدوه وأجزل عليهم النعم ليشكروه وأنار قلوب المؤمنين بالقرآن فله الحمد على نعمة الإيمان والقرآن والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله بينما الصحابة جلوس حول, رسول حول الرسول صلى الله عليه وسلم في صدر النهار ينهلون من فيض علمه وخلقه إذ دخل عليهم قوم من قبيلة مضر حافية أقدامهم قد لبسوا صوفا مخرقا أباءة أحدهم تستر بعض جسده متعلقون سيوفهم بهم الفقر وضيق الحال ما لا يعلمه إلا الله فلما رآهم صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه ثم دخل بيته وخرج مهموما فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب وقرأ عليهم بعض الآيات وهثهم في خطبته على الصدقة وقال تصدق رجل من ديناره أو من درهمه أو من ثوبه أو من صاء بره أو من صاء تمره حتى قال عليه الصلاة والسلام ولو بشق تمرة يقول جرير راوي الحديث فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها قال ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبا وعندئذ انفجرت أسارير وجهه صلى الله عليه وسلم لما رأى أبناء أمته يشعرون بحاجة إخوانهم فبعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء أيها المسلمون عباد الله دين الإسلام جعل نفع الناس والإحسان إليهم عبادة عظيمة فقد أمر الله بالإحسان في آيات كثيرة وأخبر أنه يحب المحسنين وأنه مع المحسنين وأنه يجزي المحسن بالإحسان وأنه لا يضيء أجر المحسنين كل ذلك يدل على فضل الإحسان وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم قائدة عظيمة في الإحسان فقال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه فالجزاء من جنس العمل يا عباد الله هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فإذا أحسن المسلم إلى الآخرين في هذه الدنيا كانت النتيجة إحسان الله إليه في الدنيا والآخرة فالإحسان كما يقولون كالمسك ينفع حامله وبائعه ومشتريه فقد ثبت أن بغية دخلت دخلت الجنة بشربة ماء لكلب عقور سبب لها ذلك دخول الجنة فلا تحتقر إحسانك وجودك مهما قل يا عبد الله فأحسن إلى الوالدين فهم أحق الناس بحسن صحابتك وأحسن إلى أهلك فخيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي وأحسن إلى جيرانك فما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه وأحسن إلى الأيتام والأرامل فقد قال صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيمي أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة وقال أيضا السائي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار رواه البخاري ارحموا الضعفاء وأحسنوا إلى المحتاجين ولا تبخلوا بشيء من المعروف بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيهما من الذكر والآيات الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah madaukakin sarki wanda bisa ya sarewarsa ya sake haɗa fiskokinmu a wannan rana ta juma'a rana mai albarka rana mafi girma mafi daraja daga cikin ranakun sati muna roƙa Allah madaukakin sarki da ya datar da mu da dukkan alkhairai na cikin wannan rana ya kuma tsare mu daga dukkan sharri da yake tsara bayinsa na kwarai da shi a yau kutubar mu tana magana ne akan falalan kyautatawa wa al'umma kyautatawa wa al'umma ba ƙaramar ɗabi'a ba ce ba ƙaramar wato hali ba ne na mutane masu karamci mutane masu girma mutane masu daraja mutane da suka san ya kamata ita kanta kalma ta kyautatawa idan an fade ta zaka ji kalma ce da take sanya farin ciki a cikin zukata kalma ce da dukkan dan adam yana santa yana son a kira shi mai kyautatawa kuma yana son a ce an kyautata masa wata rana sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna zaune a majalisinsa da tsakiyar rana kamar yadda suka saba zama a majalisinsa suna ɗiban ilimi yana koyar da su darussa da addini da kuma tarbiyya shikenan wata rana da rana tsaka suna zaune tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ga wasu mutane yan kabilan mudar sun shigo cikin wannan majalisi mai albarka waɗannan mutane alamun talauci da tsananin rayuwa ta bayyana a tattare da su domin sun shiga wannan guri ko takalma babu a kafafunsu sannan sun sanya kaya wanda yake mara daraja gashi kuma ya yage ma asali ma za ka samu cewa wani rigan shi ma bai iya rufe masa jikinsa baki ɗaya ba saboda tsaban talauci ga kuma wato tafkubansu nan a raye a kafaɗinsu kamar yadda muka sani al'ada ce ta mutanen ƙauyuka za ka ga cewa suna ɗan riƙe wani abu na makami a hannunsu saboda kasancewan jeji to lokacin da suka shigo wannan guri da irin wannan sifa ta talauci wanda dukkan wanda ya gansu la shakka zai tausaya musu annabi sallallahu alaihi wasallam yana ganin su sai fuskar shi ta canza domin kamar yadda muka sani annabi sallallahu alaihi wasallama kowa nashi ne kuma ya karantar da mu cewa duk abin da ya samu dan uwanka to kamar kai ya samu sabanin mu a yau idan aka ga mutum cikin wani mummunan yanayi a cikin irin wani hali na a tausaya mushi to ba ba fa tausayin san ake ji ba sai dai a koma gefe ana gulmansa ana ce kai wani kan fata kare masa wani yana shan kebula iya abin da za ga cewa muka iya kenan a zagi mutum a yi gulmansa a kushe shi amma da wuya kaga a samu wani mai hankalin da zai yi tunanin wannan bawan Allah ya kamata a taimaka masa musamman idan da an san cewa ba haka yake ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda mai tausayi ne kuma mai kyautatawa ne da ya gansu a wannan yanayi fiskarsa ta canza ran shi ya ɓaci nan take ya tashi ya shiga cikin gida bayan ya shiga gida ya fito cikin baƙin ciki da damuwa a fiskansa nan take annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya bilal ibn rabah da ya kira sallah domin lokacin sallan azhar tayi bayan an idar da kiran sallah annabi ya sa a tada iqama annabi ya wuce gaba yayi wa mutane sallah bayan ya idar da sallah sai annabi ya tashi dan yayi huduba domin kamar yadda kuka sani annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yakan yi hudu ba lokaci bayan lokaci dukan wata bukata idan ta taso ko wani al'amari da ya taso wanda mutane suke bukatan a ja hankalinsu a kai annabi sallallahu alaihi wasallam yakan hau mimbari ya yi kutuba a wannan kutuba tashi annabi ya karanta musu wasu ayoyi na alkur'ani sannan ya kwadaitar da su akan yin sadaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya karfafa musu gwiwa ya ce kowa ya iya ƙoƙari ya ga cewa ya yi sadaka da ɗan abin da Allah ya yassare masa wanda yake da dinare guda ɗaya wanda yake da dirhami guda ɗaya wanda yake da wani ɗan hatsi dabino a gidansa ko wani abu na abinci annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar ya ce kowa ya iya ƙoƙarinsa ya ga cewa ya bada sadaka har ma annabi yake cewa kai in baka da abin da zaka bayar na sadaka a wannan lokaci ko da tsagin dabino Allah ya baka je ka ɗauko ka kawo shi fi sabilillah wannan shine malamai suke cewa kenan ya halatta a musulunci idan aka ga wani mabukaci da ya cancanta a nema masa sadaka a nema masa fi sabilillah wannan ba laifi ba abinda ba a so shine mutum ya zama roƙi sana'a sa ta koma ita ce roƙo to wannan shine haramun a musulunci sannan kuma wannan yana karantar da mu yana da kyau mutane su kasance masu hankali masu fahimtar yanayi idan an ga wanda ya cancanta a tausaya masa a taimake shi to kar ya zama na cewa an kai matakin da sai ya zo yana roƙon ku kuna goranta masa wannan kuma still yake sake karantar da mu ashe babu laifi a sanar da neman taimako ko kuma neman fi sabilillah domin wani duk abin da yake da shi fa in baka sanar da shi kace a taimaka ba zai taimaka ba wani kuma ta iya yiwa in aka yi shiru ba a sanar din ba to dan kadan zai bayar amma yayin da aka sanar ana neman fi sabilillah to zai iya bayarwa da yawa shi yasa malamai suke cewa mai sanar da a taimaka shi ma mai kyautatawa al'umma ne domin yana umurtanka ne da kai wani abin da zai maka amfani ka sanya wa kanka wani jari da za ka haɗu da shi a gobe kiyama annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanar da wannan sadaka marwaicin wannan hadisi da ake kiran shi jarir yake cewa sai ga wani mutum daga cikin mutanen madina ya zo da wata jaka mai nauyin gaske wanda da ƙyar ya iya ɗauko ta saboda nauyinta saboda alkhairin da yake cikin wannan jakan ganin mutane da suka ga wannan bawan Allah ya zo da abu mai mutunci abu mai yawa shikenan me za a yi kowa sai ya tashi kawai ya shiga gida yana ta ebo abin da Allah madaukakin sarki ya sauƙaƙe masa Jarir ya ci gaba da cewa kafin ka ce me sai ga wasu manya-manyan taruka na alkhairi nan an tara abinci an tara kaya an tara kuɗi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallama da da ya shigo masallaci ran shi a bace sai ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya fara murmushi ya fara dariya yana farin ciki saboda yadda ya ga wato al'ummansa suna jin irin zafin abin da ya samu ‘yan uwansu idan sun shiga damuwa. To a wannan gurin ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake bada wata ka'ida yake cewa dukkan wanda ya sunnanta wata sunna mai kyau a musulunci to lalle za a bashi ladan abin da ya aikata sannan kuma duk wanda ya koyi da shi akan wannan alkhairin shi ma za a bashi lada akai ba tare da an rage ladan wani daga cikin su ba ya sake cewa dukkan wanda ya sunnanta wata sunna mummuna to shi ma wannan zai kasance za a bashi zunubin sa na aikata wannan laifin sannan waɗanda suka yi koyi da shi akan wannan laifi su ma za a ba su zunubin su ba tare da an rage laifin wani daga cikin su ba wanda wannan hadisin shine dalilin da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hadisi wanda zamu ga cewa yau yana daga cikin hujjoji na 'yan bid'a da suke kafawa akan yin maulidi sai su ce ai annabi ya ce man sanna fil islami sunnatan hasana dukkan wanda ya kirkiro wata bid'a mai kyau to daman bid'a kan ai babu mai kyau duk wani abin da sunan shi bid'a kan ai bata ne kuma halaka ne sannan idan muka duba kissar hadisin ai shi wannan sahabi da ya zo da gudumawarsa ba wani abu ya kirkiro ba asali wani abu ne da yake da asali a musulunci mutane suka yi sakaci da shi shi kuma sai ya zama na shine farkon wanda ya fara bude kofa sannan mutane suka biyo bayan shi shine annabi ya faɗi wannan hadisi kenan duk wani alherin da zaka bude wa mutane kofa sai ya zama na cewa bayan kai mutane sun yi koyi da kai to a musulunci ka sunnanta sunna mai kyau ba wai ana nufin ka kawo sabon abu ba wannan hadisi da jarir ya rawaito mana hadisi ne da yake karantar da mu mahimmancin kyautatawa al'umma da kuma falalan da yake cikin wannan aiki na alkhairi za mu ga cewa addinin musulunci ya sanya kyautatawa mutane da kuma amfanar da su da duk abin da mutum yake da dama lallai ba karamar ibada ba ce ibada ce mai girman gaske duk abin da Allah ta'ala ya yassare maka ka samu daman da za ka amfanar da al'ummanka da shi to ka sani cewa wannan ibada ne Allah ya baka kuɗi to ka amfanar da su da wannan dukiyar da Allah ya baka Allah ya baka matsayi to wannan matsayin naka ka amfanar da su da shi ta iya yiwa akwai inda su ba su isa su je su yi magana ba amma kai saboda matsayinka idan ka je ka sa baki duk abin da ake bukata za a yi Allah ya baka ilimi na addini ko kuma ilimi na rayuwa da mutane suke bukata to ka amfanar da su da shi lalle Allah madaukakin sarki yayi umarni da kyautatawa a cikin ayoyi masu yawa a cikin alkur'ani kuma ya ba mu labarin cewa lallai Allah yana son masu kyautatawa Allah ta'ala kuma yana tare da masu kyautatawa kuma Allah yana sakan yawa masu kyautatawa da kyautatawa sannan Allah ta'ala baya tauye ladan masu kyautatawa wanda waɗannan ayoyin gaba ɗayansu suna nuni ne akan falalan kyautatawa lallai la shakka wannan ɗabi'a ta kyautatawa ɗabi'a ce ta annabawan Allah da manzannin Allah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ku duba dadda irin makircin da ƴan uwansa suka kulla masa suka yi kokarin kashe shi suka yi kokarin batar da shi da nisan tashi daga mahaifinsa da kuma garinsa amma wannan bai sa lokacin da ya samu dama ya ki ya kyautata musu saboda wannan sharrin da suka musu ba domin a koda yaushe shi ba mai kyautatawa yana yi ne don Allah saboda haka alamun kai mai kyautatawa ne na kwarai babu ruwanka da wanda ya baka ko wanda ya hana ka kai dai kawai duk lokacin da ka samu daman ka yi kakan yi ne wa duk wanda Allah madaukakin sarki ya kaddara da rabansa amma duk lokacin da ya kasance kai kyautatawarka ta takaita ne kawai ga waɗanda suka maka ko waɗanda ka san su ko wanda kake tare da su to la shakka wannan kyautatawa naka akwai na kaso a cikinta haka nan zamu ga annabi Musa alaihi salatu wassalam lokacin da ya zo wannan rijiya ta garin madiyana sai ya samu mutane suna ta shayar da dabbobinsu sai ya ga wasu 'yan mata guda biyu a gefe sun kasa shiga cikin waɗannan mutane saboda kunya annabi musa ya taimake su ya kyautata musu ya shayar musu da dabbobinsu har suka ƙoshi kaga wannan ɗabi'a ce mai kyau ya samu daman da zai iya taimaka musu sai ya taimake su haka nan khadija allah ta'ala ya ƙara yadda a gare ta tana gaya mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance mutum mai sadar da zumunci sannan ya kasance mai taimakawa mabukaci sannan ya kasance mai girmama bako kuma ya kasance mai taimako akan dukkan bangarori na alheri kaga kenan daga cikin dabi'un manzon Allah wanda Khadija ta kafa hujja da su akan cewa Allah ba zai tozarta shi ba shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance mai taimako ya kasance mai kyautatawa kuma Allah ya ce yana tare da masu kyautatawa matukar ka kasance cikin masu kyautatawa a duk lokacin da ka samu dama to lalle ka sani cewa Allah yana tare da kai kuma Allah zai shiga cikin al'amuranka sannan kuma kai ma Allah zai kyautata maka Ibn al-Qayyim Allah ta'ala ya ƙara rahama gare shi yake cewa biyayya wa Allah da kuma kyautatawa bayinsa yana daga cikin manya-manyan abubuwan da suke jawo wa mutum ni'imar Allah madaukakin sarki idan kana son ka samu alkhairi ka dawoma cikin alkhairi to ka kasance mai kyautata wa mutane a duk lokacin da ka samu dama idan kana son Allah ya tsare ka daga sharri to ka kasance mai taimakon al'umma wallahi duk wanda ya kasance mugu to shi ma fa zai zo matakin da yana bukatar taimakon sai Allah ya fitar da shi amma idan ka kasance mai kirki mai kyautatawa mai kamantawa to wani abun ma zai zo Allah ya tsare maka shi ba tare ma da ka sani ba shi yasa wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle dukkan wanda ya kwaranya damuwa ga mumini daga cikin damuwoyin duniya to lalle fa shi Allah madaukakin sarki zai kwaranye mishi damuwa daga cikin damuwoyin alkiyama dukkan wanda ya sauƙaƙe wa wanda ya shiga cikin kunci bashi ya mushi katutu ya yafe mushi wannan bashin ko kuma ya taimaka masa ya biya wannan bashin ko kuma ya jinkirta masa a wajen biyan wannan bashin to lallai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ta'ala zai wato ainihin sauƙaƙa mishi shi ma a gobe kiyama annabi ya ce duk wanda ya kasance cikin kyautatawa al'umma da taimakawa al'umma to la shakka shi ma Allah madaukakin sarki zai kasance cikin taimaka masa duk irin damuwan da ka shiga sai kaga cewa Allah madaukakin sarki ya kawo maka dauke ya kawo maka mafita sai kana tunanin cewa yanzu ka shiga matsalan da baka san yadda zaka samu kofa ba kwatsam sai kaga cewa Allah madaukakin sarki ya bude maka wata kofar da baka tsammani wanda wannan shine ake kiran shi aljaza'u min jinsil amal wato sakamako yana da alaka da abin da ka aikata idan kayi mai kyau sai a maka mai kyau idan kayi mummuna sai a yi maka abin da irin abin da ka aikata hal jaza'ul ihsan illa al ihsan wato kyautatawa bai da wani sakamakon da ya dace da shi sai kyautatawa irinsa saboda haka lokacin da kake kyautatawa ƴan uwanka a wannan duniya sakamakon da zaka samu shine kai ma Allah zai kyautata maka a duniya kuma Allah madaukakin sarki zai kyautata maka a gobe kiyama shi yasa malamai suke cewa hatta idan damuwa ma ta dame ka a rayuwa to kai kokari ka samu wani mabukaci ka taimake shi ka kyautata mushi wallahi insha Allah sai wannan damuwar da kuncin da ke cikin ranka wallahi sai ya tafi domin babu wanda ya kai mai kyautatawa farin ciki babu wanda ya kai mai kyautatawa jin daɗi babu wanda ya kai mai kyautatawa samun nutsuwa a rayuwarsa mai kyautatawa Allah ta'ala yakan azurta shi da wani fari amma kafi su murna amma wannan yana zuwa ne idan fa kana yi don Allah idan don Allah kake yi sai ga cewa Allah Allah kake Allah ya baka al'umma shi mai kyautatawa kamar mai sai da turare ne kaga shi mai sai da turare da wanda ya siya da wanda yake siyarwa da wanda ya dauko turaren dukkan su suna cikin alheri shi wanda yake siyarwa yana cikin kamshi wanda ya siya cikin kamshi shi mai kyautatawa kamar mai sai da turare ne kaga shi mai sai da turare da wanda ya siya da wanda yake siyarwa da wanda ya ɗauko turaren dukkansu suna cikin alheri shi wanda yake siyarwa yana cikin ƙamshi wanda ya siya cikin ƙamshi wanda ya ɗauko turaren cikin ƙamshi to haka mai kyautatawa yake shi da yake bayarwan yana cikin alheri yana cikin farin ciki wanda ake bashin yana cikin farin ciki sai kaga ka ba mutum dan wani abin da bai ta karya ba yana murna kana murna sabani idan ka zama mugu fa sai kaga kai da kanka zuciyarka kunci kake ji a ranka mu duba matar nan wanda a dalilin kyautatawa kare Allah madaukakin sarki yayi mata sakamako da aljanna ka duba kare wanda yana daga cikin walakantattun dabbobin da shari'a bata ba su wani kima ko daraja ba amma saboda yadda ta ganshi ya shiga cikin damuwa ya shiga cikin bukata yana bukatan a kawo mishi dauki a kawo mishi agaji ta shayar da shi ruwa sau daya Allah madaukakin sarki ya gode wa aikin ta ya bata aljanna saboda haka ya kai bawan Allah kada ka raina wato kyautatawa da kuma dan alherin da zaka yi komun kashin sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu cewa la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a dan alkhairin da zaka yi komun kashin sa kar ka raina shi ya karkare na shi ta iya yiwa dan wannan kalilan din da kake ganin ba komai ba ta yiwa shine zai zama sababin samun tsiranka da samun rahamanka a gobe kiyama saboda haka waɗanda suka fi cancanta suka fi dacewa da ka kyautata musu a sahun farko lalle babu kamar iyaye uwa da uba din nan wani sahabi ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace su wane ne suka fi cancanta da in kyautata mu'amala da in kyautata zamantakewa da su annabi sallallahu alaihi wasallam yace mahaifiyarka ya sake tambayan shi saiwa yace mahaifiyarka ya sake tambayan shi saiwa yace mahaifiyarka sai da aka je karo na hudu kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mahaifinka to lalle uwa tana da haƙƙi mai girma akan yayayenta tana da haƙƙin a kyautata mata tana da haƙƙin a tausaya mata iya ƙarfin mutum iya daidai gwargwadon abin da Allah madaukakin sarki ya bashi sannan mataki na biyu iyalanka idan an ce iyalanka ƴaƴayenka da matayenka lalle sun cancanci ka kyautata musu musamman matayen nan da suka kasance masu rauni wanda ka raba su da iyayensu ka raba su da ƴan uwansu amma sai ka ga wani saboda tsabar rashin imani ya kawo mace ya hana ta fita kuma ya hana ta abinci kaga wannan wani irin zalunci ne kai baka rabu da ita ta zauna da iyayenta ba ka zo ka rufe ta a gida abincin da za ta ci ballantana sauran wasu bukatunta na yau da gobe ka hana ta shi to ya kake so ta yi ya kake so ta yi ta yi abinda ba daidai ba ka ce ba ta da kunya ka ce ba ta biyayya to wajibi ne mu kyautata wa iyalanmu mu kyautata wa ƴaƴayenmu mu tarbiyantar da su tarbiya mai kyau mu dora su akan tafarki na gari tafarki na kwarai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi alkhairi a cikin ku shine wanda ya fi kyautata wa iyalansa ashe kenan duk mutumin da ya kasance baya kyautata wa iyalansa to la shakka wannan mutumin ba mutumin kirki bane idan kana son ka kwatanta kirkin mutum da nagartansa a cikin al'umma to ka binciki yaya ta'amulinsa da iyalansa yake duk nagartansa a waje duk kokarinsa a waje idan ya kasance iyalansa kullun kuka suke yi da shi to la shakka wannan mutumin akwai damuwa tattare da shi Allah ka tsare mu shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle na fi ku zama alheri ga iyalaina domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana kyautata wa iyalansa yana hira da su yana kuma taya su aiki yana kuma yin hakuri da su yana yi musu uzuri akan raunin su sannan makwabtanka su ma ka kyautata musu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa malaika jibrilu bai gushe ba yana yi mini wasici da kyautata wa makwabci har sai da na yi tsammanin cewa za a ce idan makwabci ya mutu to makwabci zai gaje shi kaga wannan ƙarshen ƙololuwan wasiya da kyautata wa makwabci kenan amma yau haka muke rayuwa da makwabtanmu sai ga cewa makwabci ne yana kuntata wa makwabcinsa makwabci ne zai toshe hanyar ruwan makwabcinsa makwabci ne zai ɗebo datti da sharan gidan shi ya zuba akan hanyar makwabcinsa saboda ya san cewa babu yadda ya iya to kaga la shakka wannan yana daga cikin mutanen banza wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta su da cewa ba su da imani duk wanda makwabcinsa ke tsoron cutar da shi annabi ya ce wannan ba mumini bane Allah ka tsare mu sannan cikin waɗanda suka cancanci kyautatawan mu akwai marayu marayu lalle maraya ya cancanci a ji tausayin shi kuma a kyautata masa za mu ga cewa mu al'adar mu ita ce ba ma tunawa da marayu sai lokacin ramadan lokacin ramadan ne kawai zaka ga akan dan samu wasu gurare suke dan kokarin samar musu da dan tufafi da dan makamantansu amma fa idan ramadan ya wuce fa shikenan ba sai ga cewa an manta kamar ma babu marayu a cikin al'umma la shakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar wajen kula da kuma rike maraya yana cewa lallai da ni da mai kula da maraya da daukan nauyinsa za mu kasance kamar waɗannan yatsu guda biyu a gidan aljanna ma'ana za ka kasance kusa da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a dalilin taimaka wa wa maraya da kuma kyautata masa kar ya zama cewa yaro saboda rashin mahaifinsa ya zama cewa tarbiyyar shi ta lalace kar ya zama cewa saboda rashin mahaifinsa ya zama cewa yaro ya kasa ko dan islamiyya ma ba zai iya zuwa ballantana makarantar boko kar ya zama cewa saboda mahaifinsa ga ƴan uwansa musulmai ga makwabtansa ga al'ummarsa na suna rayuwa amma ya zama cewa dan rigan da zai sama yafi karfin shi la shakka wannan abun kunya ne kwarai da gaske ga al'ummar mu na musulmai wajibi ne mu iya kokari mu kasance masu kyautatawa marayu a kowane lokaci idan Allah ya baka daman da zaka ce ma ka dauki nauyin wani maraya tun daga karatun shi tun daga farko har karshe ya je jami'a ko kuma ka dauki nauyin abincinsa ko ka dauki nauyin suturansa wallahi wannan ba karamin alheri bane domin baka san wane ne kai zai zo ya dauki nauyin iyalanka ba baka san ya iyalanka za su kasance a bayanka ba shi yasa duk wanda kaga yana mugunta wa maraya to wannan bai fahimci rayuwa ba ma ballantana ma ya sanya lahira take Allah ka tsare mu sannan waɗanda suka kasance wato talakawa mabukata da zaurawa zaurawa ma suna daga cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kyautata musu matar da ya zama na cewa an sake ta ba ta da miji ta koma ita take faman ya za ta yi ta ciyar da kanta ku tambayi zaurawa ku je ya wani irin rayuwa suke yi za ka samu tabbas in kana hira da zaura za ka ji cewa tabbas rayuwar da suke ciki rayuwar a tausaya musu ne shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle duk mai tausayawa da kuma kyautatawa bazawara da kuma miskinai annabi ya ce misalin shi kamar misalin mai jihadi ne dan ɗaukaka kalmar Allah ya ce kai misalinsa kamar misalin wanda kullum yake tsayuwa sallan dare ne ya ce kamar misalin wanda kullum yake azumin nafila ne la shakka babu wanda zai ji wannan falala ya samu daman da zai isar da alkhairi ya samu daman da zai kyautata wa al'umma ya samu daman da zai kyautata wa mabukata ya zama na cewa yayi rowa lalle Allah ya ce wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi dukkan wanda yayi rowa da wani alkhairin da Allah ya bashi dukkan wanda yayi rowa da wata daman da Allah ya bashi to ya sani cewa hakika yayi rowa wa kanshi ne domin ya hana kanshi alkhairi saboda kai da ka kyautata ba wanda ka kyautata masa shine kadai ya amfana ba bal kai ne farkon wanda riban kyautata wannan yake komawa zuwa gare ka musamman waɗanda Allah ya ba su dama Allah ya baka matsayi Allah ya baka shugabanci ko Allah ya baka kuɗi lalle wannan abu su ne farkon wanda suka fi cancanta ya zama da cewa sun taimaki al'ummansu za ka samu wasu sun samu daman da za su taimaki al'ummansu amma ba za su yi ba sai daman ta wuce sai su zo suna ciza yatsa suna tunanin ina ma za a sake ba su wata daman kuma irin waɗannan ko da za ku ƙara musu wasu damammakin wallahi babu abin da za su canza domin halinsu ne kuma ɗabi'arsu ne ya Allah ka raba mu da mummunan ɗabi'a ya Allah ka raba mu da mugunta wa ƴan uwanmu Allah ka raba mu da hasada Allah ka raba mu da kyashi Allah ka sanya mu cikin masu san alkhairi wa uwanmu Allah ka sanya mu cikin masu isar da alkhairi ga ƴan uwanmu Allahumma ja'alna min ibadikal muhsinin اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله